الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji na ilmul qira'at al-mutawatira wa shazza bil ulumi al-lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan ko ba haka ba wanda kuma wato wannan shine wato darasinmu ko zamanmu na 88 mun kai karshen suratu taha yanzu kuma za mu shiga da mun kai karshen suratu maryam afwan za mu shiga cikin suratu wato taha amma kafin mu shiga akwai abu guda biyu da nake son yi ishara zuwa gare su wajen qira'at da mun ka kawo cikin suratu maryam takadu samawatu mun ka ce sun karanta yakadu samawatu an gane ko imamu nafi da kuma imamu kisa'i ka duba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam صفحة تدري بيرد سبعين ترى دكما وجن سكار السماوات يتفطرن منه كو ينفطرن أسابانين القراءات كديبا أتشاء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة تدري ترى دتكوس شيكم وجن آية دمونك وشي تتشين سورة مريم آية تأشرين دشدا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وجن فإما ترين سيكليبا تشين الضر المسؤول في علوم الكتاب المكنون an shafe alhamza asalin shi tar'aina ne kina an shafe alhamza sangunan kuma tar'aina akwai nun ta al-mukhataba wadda an shafe ta sai zama to kenan tarayinna an shafe alhamza an shafe nunul mukhataba sai an kabar nunul tawkid as-saqila wanda cikin ilmin irabi asalin shi tar'ayinan nana eh yadda abin zai kasancewa to cikin taujihul qira'at wato da yake kissa ce ta annabi Musa abin nan nan ne taujihin zai fara amma kuma da yake ayoyin suna da yawa dole za mu fara daga farkon kissa inda Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ataka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka ko Musa ga masu karantawa da imana ko ba haka ba nan hal tambaya ce amma litta haƙiƙi mallam bello tabbat labarin annabi Musa ya zo mai hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura tabbat ai an yi lokacin da babu dan adam ba tambayar shi na akai ba to izra'a naran kidan uzkur izra'a naran ka ambata mu mutanen ka lokacin da annabi Musa ya ga wuta an gane ko yawwa abin nan Allah ce wani wuri ana kira shi na'ar wuta wani lokaci kuma a kira shi wato haske ko ba haka ba yawwa to wuta ce wanda tana da haske ko tunda wuta tare da haske take fa qala li ahlihi yace ma iyalansa umkusu ku tsaya wadansu malamai sun ce to ai annabi Musa da shi da iyalin shi na Allah ce falan ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ya kamata a ce fa qala li ahlihi umkus ko umkusi amma ta ce umkusu wasu ka ce nan annabi musa yana tare da iyalansa kuma yana tare da mai masa hidima an gane ko yana tare da mai wani in mutum guda ne to ai kuma ya kamata ce umkusa ina fata amfince ni to dai wasu sun tattauna akan wannan muka ce umkusu ta rayuwa girmamawa ce yayin mu matarsa ya ce umkusu ko kuma ya zonto a tare da mai musu hidima yake mutum biyu ne sai yi musanna da wanda suke gani yana farawa da jam'i in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ay qalbakuma almuhimmu kadiba cikin daf'u ihamil ittirab an ayat alkitab na al-shaykh al-allamah al-qur'ani Muhammad al-Abid al-Shatiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin zaka ga bayanne na malamai yace inni anastu naran annabi Musa ce na tsinkayi wuta la'alli atikum minha bi qabasin nan taha qabas ni sauran kuma khabar zan zo muku da wato kamar kace garoshi ko kyankyasai abinda za a yi iktibasi da shi kenan da shi za a ɗiba a samu wuta daga nan ka samu ilmul iktibas a cikin balaga an gane ko can kuma bai khabarin kenan abu biyu na ta zai je ya ɗebo wuta kuma yana son ya samu labari ka wani ce an kace can kaza can kaza aw ajidu ala nari huda ko ko in samu shari'a akan wuta kenan wanda zai shiryar da ni to falan ma ataha lokacin da ya zo mata nudiya an kira shi waye kira shi annabi Allah ne ya kira shi kaga nan sai ya zama to wani wuri an faɗi wanda ya kira ko ba ka nan bane nudiya ya Musa ya kai Musa inni ana rabbuka ko ba ka nan bane Allah ce ni ne ubangijinka an gane ko yawwa inni ana rabbuka yawwa imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu ja'far al-madani da imamu abu amr indir ala al-basri sun karanta inniya to inniya sun yi ma ya'un fataha ko inni duk dai babu matsala bai canza ma'ana inni ana rabbuka ni ne ubangijinka akhla'na alayka ka cire takalminka innaka bil wadi al-muqaddasi lalle kai kana wadi ruwahi kenan al-muqaddas abin tsarkakewa daga qaddasa yuqaddisu taqdisan ismul fa'il al-muqaddis ismul maf'ul al-muqaddas tuwa wanda ake kira tuwa an gane ko to anan imam ibnu amir al-dimashqi da asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufi sun karanta tuwa sun yi masa tanwini masani ko mun fahimta ba yawwa sauran kuma sun karanta tuwa ba tare da tanwini ba to duk dai yana nuna wanda ake kira tuwa ne to inda muskilar take alwadi shi da alif wallam in an ce tuwa babu tanwini yana iya zamantowa ma'arifa ne to amma an ka ce tuwan kuma ya zamanto mi ya zamanto na kira ya za a yi da shi ina fata an fahimce ni yana yiwa kamar yadda lil munasaba li ri'ayatil fawasil an gane ko kamar yadda ibn malik ya kawo walid tirarin aw tanasubin surif abin nan surif zul masrufi a'a walid tirarin aw tanasubin surif zul man'i wal masrufu qad la yansarif to amma ba ce Allah ittirari na ya ce da su ana iya cewa lil munasaba ka dai diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi ko al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi zaka ga bayanai wato daban-daban game da abin da malamai sun kai bayani da taujihin waɗannan kira'o'in kuma ba su kaɗai ba a'a akwai littattafai da dama da sun kai zancen taujihin i'rabi na qira'ati da sauransu don haka wannan in ka ji mun faɗi wani littafi ba don saboda dole sai shi ba a'a kana da izinin ka bincika cikin littattafai daban-daban da tafsiri ga sunan zube qadiman wa hadisan cikin fannoni kuma daban-daban da an kai wajen manahij na malamai wani ya hankalta ma manhajin kaza game da Qur'ani wani qira'at wani i'rabi wani nahwu da sarf wani kuma balaga wani kuma hadisai da abin da asar na magabata da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran malamai wani kuma ya hankalta ma tafsirin Qur'ani da Al-Qur'ani mai girma wani kuma ya hankalta ma fiqhu da masail na fiqhiyya wani ma ya hankalta ma masail usuliyya wani kuma gashi nan ya hankalta ma dai kaza kaza kaza kaza dan haka dai Qur'ani gulbi ne mai faɗi ƙwarai da gaske, wallahu ta'ala a'lam. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, wa ana khtartuka fastami' lima yuha. Ana damirun raf'i al-abin nan. Kenan, damiri ne na raf'a, wa ana khtartuka. ni ne ni zaɓe ka ni Allah fastami lima yuha ka saurari wahayin da wato zan yi maka an gane ko imamu hamza ya karanta wa anna ikhtarnaka wa anna kenan mu da anna da alif anna ikhtarnaka mu ne mun ka zaɓe ka sai zaman to mi sai zaman to kenan annunu litta'zim anna mu ikhtarnaka mun zaɓe ka nan ma nunu litta'zim ikhtarna tana nufin annur littazim tana nufin girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba kuma su yawa to idan mun ka duba a cikin littafin tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa kowace qira'a daga cikin waɗannan qira'o'in ma'ana akwai yadda ake tawjihin ta in mun ka ɗauki ƙira'a ta hamza wa an nakhtarnaka sun ka ce ana mata taujihi da wato abin nan as-siyaqu sabiq farkon sura Allah ya ce ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa bai ce ma anzaltu alayka al-qur'ana litashqa ba to duk da yake ana magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba annabi Musa ba ai cikin wannan ne anka ce wa hal ataka hadithu Musa ita ko qira'a ta ifradi da anka ce wa ana ikhtartuka an gane ko sun ka ce an hankalta ma inni ana rabbuka kuma ka nan bane fakhla'na alayka ko siyaki na astabiq da kasta annabi Musa sai ce wa ana ikhtartuka ni ne ni zabe ka to fastami' lima yuha ka saurari wahayin da wato zan yi maka an gane ko innani ana Allah ko innaniya ana Allah qira'a ta nafi' da Abu Ja'far da Ibn Kathir da Abu Amr yima ya'un fatha ko rashin yi mata fatha bai canza ma'ana kenan tabbas ni ne Allah la ilaha illa ana ba wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta sai ni fa'budni ka bauta mini wa aqimis salata ka tsaye da sallah li dhikri dan saboda tunawa da ni an gane ko yawa dama ibadodi an yi su ne don mi don tunawa da Allah to wannan waɗansu na fassara ta li zikiri don zikiri na kenan in kana yin zikiri ko ko kana tuna Allah sai kamar sallah an gane ko tunda dama abin da yasa ake yin sallah don mi ne don a tuna da Allah ko don a yi zikiri wannan magana ba gaskiya ba ce wannan tafsiri batil ne sai Allah ce inna sa'ata atiyatun ko kiyama za ta zo akadu ukhfiha na yi kusa in ɓoye ta to tun da ya ce na yi kusa in ɓoye ta ke da ma'ana na na ɓoye ta tun da mun ce kada idan an ka kore shi ya tabbata in ba tabbatar da shi ba kuma ya koru fa zaba uwa sai ce mi wa ma kadu ya fa'adu da karabu sai kusa su aikata amma sun aikata don mi kiyaman nan take lituji za kullu nafsin bima tas'a don kowace rai a sakan ka mata da abin da ta aikata to fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wanda bai yi imani da ita ba kada ya kange ka an gane ko ko kada ya kange ka wanda bai yi imani da ita ba in mun yi fassara wanda ba ta zauri ba amma in mun yi ta zauri sai mu ce man la yu'minu biha wanda bai yi imani zan fara yusuddan naka an haku kai ya kange ka da gare ta wattaba ahawahu yabbi sarran shi fatarda sai ta sai ka halaka da dalun na ba da bazon baballi kace sai ka yarda wa ma tilka bi yaminika ya musa Allah ce mini ne ke a hannunka ya kai annabi Musa qala hiya asaya yace sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara da ita ina jingina kenan wa ahushu biha sannan ina kakkabuwa kenan wa ahushu biha shajar ala ganami akan dabbobi na wanda ya nuna shi tare da dabbobi waliya fiha ma'aribu ukhra ko ba karan bane warshi da hafs sun karanta waliya fiha sauran kuma sun karanta wali fiha ina da bukatoci daban-daban ma'arib siga ce ta muntahal jumu mafa'i saboda ya haɗu cewa yana kakkabo mi ita ce yana jingina da ita a shido aikin sanda ne in ka diba cikin udaba'u suna kawo amfanin sanda masu yawa to almuhimmu kuma tana yi wa idan ya haɗu da dabbar daji ya yi mi ya yi kariya da ita tunda yana iya yakatta da wannan saddar to wadda sun kace kuma bayan wannan yana iya jefa ta zamanto mi ta zamanto macijiya to wannan fassara duk da yake wasu malamai sun kawo ta amma abin dubawa ce saboda wannan lokacin ba a ma mai umarni da haka ba idan wannan mutum zamanto cikin bukatocin da shi annabi Musa ya abin nan ba al-muhimmu qala alqiha ya Musa Allah ya ce ka jefar da wannan sanda fa alqaha ya jefar da ita fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta tana fa idha hiya tas'a tasiba wai da abin nan da da da da kisa'i da suke cewa an tattauna cikin littafan nahau wanda kuma wannan ne kisoshin babu da tabbaci fa idha huwa iyaha ne ko fa idha abin nan ne to almuhimmu sai ta zama cijiya tas'a tana tafiya to kaga hayya babbar abin nan macijiya to kuma wani an kira ta janun karamin maciji to yanzu ya za a yi da ita sai malamai sun ka ce to inda an ka kira ta janun karamin maciji hayya babban macijiya wato ta fuskar jikinta babba ce amma ta fuskar motsin da take yi kamar karami maciji na mai karamin jiki qala khudha wa la takhaf Allah ce ka rike ta khudha shin shiriki macijiya ko shiriki sanda to duk wanda kace dai shirike ta in kace sanda bai itibari ma kanat in kace macijiya bai itibari ma wato takunu alaihi kiran wala takhaf kakar ka ji tsoro sanu'iduha sirata halula zamu maida ta a halinta na farko wadmum yadaka ka taro hannunka ila jalaika zuwa ga hamatanka ko kafadarka takhruj bayda'a zaka fitar da hannunka fari al-yadu da larabci muannas ne shi yasa ce bayda'a bai ce abu yadu ba yace kuma min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wata aya ce da muka kara maka Allah ce mun yi haka linuriyaka min ayatin al-kubra dan mu nuna muka ayoyin mu masu girma qala rabbi shrah idhhab ila fir'auna innahu tagha ko ba ga bane ka tafi zuwa ga fir'auna saboda yayi girman kai in tabe nan cikin taha ya ce idhhab ila fir'auna innahu tagha ko sai ce min qala rabbi shrah li sadri a can cikin suratu abin nan suratul nazi'at yace idza bi ila fir'auna innahu tagha yace mi fa qul hal laka ila an tazakka nan kuma cikin taha a aya ta 43 yace izhaba nan da alif tasniya ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu taw fir'auna yayi girman kai ko sun ka ce izhaba ila fir'auna ba fir'auna aka nuhi ba yan ramziya da yan batiniya da yan farsafa sun ka ce zaba ila fir'auna ta yi zuwa ga zuciyarka innahu daga dan saboda zuciyarka ta yi girman kai wannan tawili batil ne qala rabbi shrah li sadri yace Allah ka irwata mini kirjina ko wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe mini al'amari na wahlul uqdatan min lisani Allah ka warware kullin da yake a halshi na sun kace cikin kissa wai lokacin annabi Musa yana yaro sai fir'auna ya ɗauke shi shina ɗan jariri sai kama gidan fir'auna watsa mai mari sai da ga wuta cikin ido sai fir'auna ce a kashe shi sai mata shi ta ce a yaro na bai da hankali sai fir'auna ce to a ɗauko da bino a ɗauko kyankyashe a aza da an ka ɗauko da bino da kyankyashe annabi musa har ya yi wajen da bino ya ɗauka sai mala'ika jibril ya kaɗe shi sai ta yi wajen kyankyashin wuta ya ɗauka sai aza ga harshen shi sai harshe ya ƙone sai ya kuka sai ta ce ka gani bai da wayo sai ce to a kyale shi da nan ya samu wannan matsala na wannan nasarar da na zama da kun gane ko almuhimmu dai tana yi wa annabi musa yana da rashin lafiya ba sai ta wannan hanyar ba to yan roƙi allah allah ya warware mishi wannan yafqahu qawli kenan li yafqahu qawli ni kenan jawabul amri da don su mi kenan in halaltahu yafqahu qawli kamar da malaman usul suke cewa jawabul amri ana kaddara mai in wanda gare shi ne ta hi cancanta yafqahu qawli dan su fahimci magana ta waj'alli waziran min ahli ka sanya mini wazir mai taimakon mai taimako da mai dokan nauyi daga na an ka samu alwiziru wasu sun ka ce asalin ta farisiya ce ta shigo larabci haruna akhi haruna dan uwa ta kana sai kamatar da haruna sannan mi akhi to kaga nan haruna akhi sai da mun to badal nami na haruna amma can inda yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisana to yaran akhi ya gabatar akhu kuma sifa ne to cewa nan badali na wajen rabi irin waɗannan suna da bayanai kadiba shan abdurul masul wa qala musa li akhihi haruna an gane ko me ya balaga da tasa an ka gabatar da akhihi saboda an gaba shi dan uwan shi ne al musamma haruna kenan to almuhimu dai haruna dan uwana akhi dan uwana ne usdud bihi azri Allah ka karfafa al'amari na da shi an gane ko to wannan ita ce wato abin nan ƙira'a ta jamhur amma ƙira'a ta abdullahi ibn amir ad-dimashqi ashdud bihi azri ashdud zan karfafa to dama ushdud Allah ka karfafa in Allah ya karfafa kuma sai shi ne annabi Musa ya karfafu da karfafa wanda Allah ya so kenan in ja'altahu waziran ashdud bihi azri wa ashriku fi amri Allah ka sanya shi tare a cikin al'amari na na annabta kai yusabbihaka kaseeran dan mu yi maka tasbihi mai yawa koko dan mu yi maka sallah mai yawa in an ce sallah saboda a cikin sallah akwai tasbihi utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu wa nadhkuraka kaseeran ay wa kai nadhkuraka kaseeran mu ambace ka ambato mai yawa innaka kunta bina basiran Allah ka kasance masani da mu daga basira ne koko innaka kunta bina basiran Allah kana ganin mu ga amsar da Allah ya bashi qala qad utita su'laka ya Musa an baka bukatarka an gane ko to anan kafin mu je wajen bayanai akwai wasu abubuwa da ya kamata a yi taujihi a cikin wannan kista abu na farko shine cewa nan da Allah cewa turka biya milika ya Musa sai ce mi qala hiya asaya yace sanda ta ce nan tambayar da Allah ya ba Allah bai san ba sanda ce a ga hannu da Musa ba mun gane ko lazimul fa'ida ne tana yi wa ana son a yi tambihin shiga abin da yake hannunsa abu na biyu da ya ce hiya asaya akwai abin da ake cewa al-ijaz wal itlab cikin ilimin balaga amsa ta zama to mutabiqa lis su'al in ya ce hiya asaya bai isa ba amma da ce hiya asaya sai ce mi atawakkau alaiha ya ce mi a wushu biya ala garbi sai ce mi wani fiya ma'aribu ukura sun kace saboda yana jin daɗin ganawa da Allah shi yasa ya ƙara ya yi itinabi ba zai kuma fahimta ba kuma nan labarin da annabi musa yake ba allah ba wai ba allah bai san labari ba an gane ko don allah ya sani amma lazim da fa'ida ne saboda tashwikin magana da allah abu na gaba wanda za a ƙara annabi musa ya roƙan maharuna annabta an bashi waɗanda sun kace a duniya babu wani wanda ya taɓa wani addu'a ta alkhairi irin addu'a da annabi Musa yawa annabi Haru tunda ya roƙa mishi annabta an gane ko amma malamai suke cewa wannan magana tana buƙatar gyara don annabi Ibrahima ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum kuma Allah ya karba ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kinan ko addu'a da annabi Ibrahima yayi a tado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hita annabi Musa to ba sani ba ko kun yarda ko ba ku yarda ba ije na yi gaba abu na gaba annabi musa da ya ce addu'ar da ya yi wajen rabbi shara hali sadri wa sirri amri karshe ce kala kar utita su'ulaka ya musa bai ce as'ila taka ba ya musa su'ul ya ce to su'ul ai mufradi amma mudafun ne ila al-ma'rifa kina an karba ba mi addu'o'inka to sai zai ronto yufudul umum abu na ƙarshe wanda za mu ɗauka shi ne da Allah ce an karɓa to kuma fir'auna ga shi ya ce annabi musa in yana bayani ba a gane ba mun gane ko tunda ya ce Allah ya ce a cikin surutu zukhruf wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun sace min wala ya kadu yubi bai kusa ya bayani a gani ma'ana in yana magana magana shi ba ta fitowa don wanda suke cewa annabi musa balaga ce an baida da fasaha shi yasa cewa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan wannan magana tana da rauni duk da yake malaman balaga suna kawo ta wajen alfasaha da qawaiduha da shurutuha da dawabituha wannan ba shi bane na afsahu ma'ana bayanin shi in yana magana magana shi ta fitowa a fili bayanin da ya fili balaga ba don ya ce ya fukahu kauli an gane ko yawwa don bai ce ya famu usulubi ba kauli ya ce su gane magana shi to almuhimmu dai an ce an karba kuma gashi annabi musa bayan an karba kuma ya ce wajen fir'auna ko fir'auna ya ce wala ya kadu bi ba a karba bane ko an karba zance mafi inganci an karba sai dai fir'auna Allah ya jayi in annabi Musa yana magana ana gane ba amma mushkilar shine fir'auna ƙarya ce yake so ka san makiyinka ko dan kuskure ka dan kai maka ruhin mallami ya yi haram dubu na jahili wajen mutane in mallami ya aikata maka ruhi duk duniya sai ta jira amma jahili in ya aikata haramun dubu ɗari babu ran mutane saboda a jawo maka illa ba ta addini Allah kai mana tsari mun gane ko kadiba cikin dafu'i hamil ittirab an ayatul kitab da tafsiri na ibnu kasir da sauran tafsiri da suka yi ta'arrudi zuwa ga wannan Allah ya ce to wala qad amanna alayka marratan ukhra mun yi ni'ima ta daban gare ka bayan wannan iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da mun kai ban mahaifiyarka wato abinda an kai mata wahayi ma ijmali ne to sai an ka fassara shi aliqli fihi fi tabuti shine abin nufi wa auhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ki jefa shi a cikin aliqli fihi fi tabuti ki jefa shi a cikin akwati ko sanduki ko daga sanduk ne faqdi fihi fil yammi kuma sannan ki jefa shi a cikin mi a cikin al-yam wasu ka ce faqdi fihi ta jefa Musa wasu ka ce faqdi fihi ta jefa at-tabut to duk dai gudana ne tun da in ta sadu Musa cikin tabut sai ta jefa cikin mi ta jefa tabut kin in tabut kin na ci ayi Musa na ci fal yulqihi al-yammu bis-sahili shi ko kogi ko teku zai jefar da annabi musa a bakin gaba shine as-sahil ya khudhu aduwwul li wa aduwwullah wanda zai karbe shi makiyi gare ni makiyan Allah kenan wa aduwwullah kuma makiyan sa dama makiyan mumini ai makiyan Allah na makiyan Allah kuma ai makiyan mumini na amma an ƙara faɗa idan a fito da abin mi ƙarara to anan an ce ya khudhu aduwwul li wanda zai rikon shi makiya ko kuma wanda sun kacinci annabi Musa ai ba ba fir'auna ya cince shi ba faltaqatahu alu fir'auna Allah ya ci karshe dai za a mai da shi zuwa ga fir'auna shi ne adda magana ta karshe kuma da yace ya khudhu bai ce yaltaqatahu ba wanda zai cince shi wanda zai rike shi ma'ana ya rene shi makiyin sana wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce na sanya maka soyayya ta musamman daga gare ni sai Allah ya ce to wali tusna'a ala aini ko ba ka dan bari yawwa imam abu ja'far ya karanta abin nan wali tusna ala aini ya yi jazmul aini an gane ko wali tusna ala aini sauran sun karanta kuma imam abu ja'far wal tusna ya yi jazmul lam wal aini an gane ko wal tusna ala aini kinan sai lamun ta zamanto wato lamu al'amri shi ko wali tusna ala aini sai ta zamanto lamu ta'lil qira'a ta jamhur ba sani kuma fahimta ba yawwa to idan muka duba cikin littafin wato qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr suka ce kenan idan an kalla waɗanda sun ka karanta wali tusna'a kenan fi'ili ne mudari'i mansubun bi an mudmara wali an tusna'a ne kenan kenan sai a kaddara wani abu li turabba don a tarbiyyantar da kai bi inayati da kulata wali tusna'a ala aini kuma ayi abu akan ido na don abin da zai gudana qira'a kuma ta Abu Ja'far wal tusna ala aini sun ka ce lamul amri an gane ko kenan fi'ili ya zama to majzumi biha an gane ko sai zama to wal tusna ala aini Allah yayi umurni ay komi akan idon sa amr wato kauni kenan an gane ko sai zama to umurni ne Allah yayi kusa aure ko ya so ko ba zai so ko bai so ba sai yayi magana ta kari eh adori ai magana ta kari almuhimmu Allah ya ci gaba da bayanin abin da yake faruwa cikin ni'imomin da ya annabi Musa iz tamshi ukhtuka ko lokacin da yar uwarka take tafiya fa taqulu hal adullukum ala man yakfuru tace kuna son in nuna muku wanda zai rene shi faraja'naka ila ummika Allah ce muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta qarra ainuha saboda idanunta su yi sanyi hawaye na farin ciki sanyi suke kawo ko ta qarra ainuha idanunta su natsu saboda in abu kana son shi sai ka tabbata kana kallon shi wala tahzan da kuma ka bakin ciki wa qatalta nafsan Allah ya ce ka kashe mutum fa najjaynaka ka kashe rai amma da nufin mutum fa najjaynaka min al-ghammi muka tseratar da kai daga bakin ciki wa fatannaka futuna Allah ce mun jarrabe ka jarrabawa ka ku sai Allah ce ya jarrabe mutum da ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum ko ba ka dan bane eh nan yalunahum fil imani ake nufi eh an gane ko to abinda malaman tafsiri suke cewa a nan akwai abinda ake kira al'ijimal mun gane ko nan da Allah ya ce wacce ta zo ta nemi aini tana nuna musu kafin nuna wa Allah ya faɗi dalili wa harramna alaihi maradi abin qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfurunahu lakum wa hum lahu nasihun faradnahu ila ummi da yace wa qatalta nafsan dan ya kawo shi mi mujmal ya an kai kashe shi wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi wa wakazahu musa faqada alayhi qala hadha min amali ash-shaytan Allah ce falabista sinina ka zamna shekaru fi ahli madiyana a cikin mutanen madiyana ko ba ka nan bane eh sini da kin nan ko kace shekara goma ko kace shekara takwas ko ba ka nan bane dan ya ce bi inni uridu an unki haka ihdab da tayyatayni ala an tajurani samani hijaj fa in atmamta ashran fa min indik to kuma Allah ya nuna annabi Musa falan ba qada Musa al ajala ko sun kace al ajal shekara takwas ko sun kace al ajal shekara goma har cikin abun nan Isra'iliyat da suke kawowa sun kace iya da kauna na tunda yan mata ne guda biyu sun ka ce kauna ta yi kyau amma sai ce mito in kauna kaka so shekara goma za ka yi in ya kaka so shekara takwas za ka yi sai musa ga gara shi rike mace yin shekara goma mun gane ko to waɗannan abubuwa za ku yi ta jinsu allah ya kyauta sun maji ita ala ƙadarin sannan ka zo akan abinda mun ka ƙaddara maka ya musa allah ya kire shi ya musa wasana'atuka li nafsi na zabe ka halin sana'a halitta ne li nafsi don kaina eh ba wai dan amfanin Allah ba a'a dan saboda nan Allah ya zabe shi zabe da musamman Allah ce idza ba anta wa akuka bi ayati ka kai da dan uwanka da ayoyi na an gane ko na al ayat ana nufin mi a'a da ramma lokacin babu at-taura na al ayatul kauniyya linuriyaka min ayatil kubra sai dai in mun ɗauka a'a an ba shi ayoyi na karantawa tare da waɗancan ayoyi sai zama to ƙur'ani bai ambace su ba don sai da an ka halakar da fir'auna na sannan an ka ba shi attaura bayan an ce wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaubuhu wa ma kanu yarishuna sannan an ka ce wa wa'adna Musa 30 da lailatan ko ba garan bane eh da taura ba sai dai zama to tana an bashi wasu abubuwa tun da suna yin sallah wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misr buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimu salata to kaga in akwai ayoyin da suke karantawa cikin sallah a wannan lokacin da kafin halakar da fir'auna ne a wannan ko usulubi ne ai ko kuma da ayoyin ana bincin tana yi wa a ce ya kira shi zuwa ga tauhidi an gane ko ana iya ayi isharin wannan ayi istinasi da su kaulan layyina ai bai ce ga abin da zaka gaya mishi ba wanda an bar shi kamar larabu suke cewa irsil hakiman wala tusihi ka tura hakimi gwani kan ma ka ce mai ga yadda zai don ya iya to wala taniya fi zikiri daga wana ne ya ni gakkuyi rauni a cikin ambato na ko da yaushe ka zama to kana ambaton Allah saboda akwai shayadin da jinda wal insu wasu kawo hari ga kamanta da azkar izhaba ila fir'auna innahu tagha ku te zuwa ga fir'auna saboda yayi girman kai ba zuciya kan yi ba ma fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mishi magana mai tafshi la'allahu yatazakkaru tana yiwa ya wa'astu aw yakhsha ku ji tsoron Allah mun gane ko to nan la'alla inda Allah littahqiqi tabbata na Allah ya san fir'auna ko zai imani ko zai imani ba amma nan su an bar su da Allah su su ta hilit taraji a wajen su mun gane ko yawwa eh me yake da suna fir'auna annabi Musa ya ga mishi magana mai laushi fa qul halaka ila an tazakka ko wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha amma da tayi zahi wa ba ana rufin bi kullum mai da'awa ko da mutum ya ga gaskiya ya kimin ta kaga mai magana da yake so ba haka kimi ba a da yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun sai ce mishi mi yace rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma sai ce mi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqiluna in kuna da hankali kaga kenan ya mai da fir'auna ba hukaci amma a fakaici da haka kakkayar da kuwa shiri da ma da wayo ana son haƙuri amma ko baka zagi mutum ba akwai da za a yi kai mishi raddi na ilimi ar-raddul banna ko an-naqdul banna kamar da suke cewa sun ka ce to Allah ce qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina an yatagha qala sun ci nan yana yiwa su bi suka faɗi magana nan yana yiwa annabi Musa yayi magana ne da harshen annabi Haruna muna tsoron an ya furta alaina ya yi gaugawa kai gare mu aw an ya taga ko ko ya girman kai qala la takhafa Allah ce ka ku ji tsoro inna ni ma'akuma ni ina tare da ku ma'iyya bin nasri wat ta'yid wa laysa ma'iyya bid dat asma'u ina gani in ji Allah wa ara ina ganin duk abin da yake faruwa asma'u sai ya hasful maf'ul asma'u kulli shay'in wa ara kulli shay'in na ma sai an kace na abin da yake faruwa da su saboda kissar ta shafe su fa'atiyahu ku zo masa ko ba ka dambari faƙula inna rasula rabbika ku ce mai mu manzannin ubangijin ka ne guda biyu rasula ai rasula ne da an kai hasbun nuni lil idafa can kuma cikin suratu shu'ara'i sai an kace fa atiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga can fir'auna an kace an hadi sunan shi an gane ko kuma sai an kace faqula inna rasulu rabbil alamin ba ce inna rasula ba saboda kalima ta rasul asalinta masdar ne to ya hankalta ba asalinta sai a ce rasul da mutum ɗaya da biyu da uku da hudu da dubu da miliyar da biliyan da ila ma la nihaya la ya'lamu illa Allah sai da mutumi rasul ga a ci kamar ka ce fulanun adlun fulanatun adlun an gane ko hazani adlun huma adlun hum adlun hunna adlun duk dai in kuma an hankalta ma انتقل من المصدرية إلى الاسمية يا تاشي daga masdar ya koma suna sai ce faqula inna rasula rabbika ko ba karan bane wasu kuma sun kace rasul ala wazni fa'ul duk sunan da zo ala wazni fa'ul in an ga dama yastawi fihi al mudhakkar wal muannas wal musanna wal jama' domin Allah ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fastajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bai ce a'da ba fa'ul to kaga ita ba rasulun na bane balle kace asalin ta masdar ne eh eh wa hum an kace ai nan na magana take kuma can ma cikin sutul rasul yace humul adu eh fa المهم فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل كتور بني إسرائيل ولا تعذبهم كرك أزرت الدسو بانا ككتي ولا أزرت الدسو bai ce wala tu'adhibuhum wa tu'adhibuhunna ba domin cikin bani isra'ila akwai bata li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas qad ji'naka bi ayatin min rabbik mun zo maka da aya daga wajen ubangijinka ba aya guda ba na al-aya nukira litanwi'i mun zo maka da ayoyi daban-daban ko da alal aqalla mu ce guda biyu da yad da kuma al-asa hannu da sanda wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilayna mu an yi muna wahayi annal azaba cewa azaba ta tabbata alaman kazzaba ga wanda ya karyata wa tawalla ya juya ba da baya qala faman rabbukuma ya musa yace waye ubangijinku man yus'al biha anil aqil ko can kuma cikin shu'ara sai ce qara fir'aun wa ma rabbul alamin ya tambaya da ma li ghairi al aqil bin nisbati lana la bin nisbati ila allah to ya za a yi da wannan malamai suka ce to irin waɗanda wuraren ko dai ya zamanto tattaunawa guda biyu ce wani lokaci ya ce man wani lokaci ya ce ma ko kuma ya zamanto tattaunawa guda ce an gane ko sai ya tambaya da man kan zatin Allah kuma ma ya tambaya da mi da sifofin Allah tunda ma ana iya tambaya akan sifofi da ita kuma ana tambayan mahiyatu shay'i hakikanin abu in ya zama to gairu al'aqili in nace man zaidun ban san shi ba ma zaidun ban san sifofin shi ba amma na san zatin shi mun gane ko to fir'auna ya tambayi ma rabbul alamin wannan tambaya ce sun kace tajahulu tajahulu al'arifin yayi ya sani ya ma ya ki sani shi yasa da halaka ta zo mai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il faman rabbukuma ya musa wasu sun kace asalin magana faman rabbukana tunda ai ya musa ce bai ce ya musa wa haruna ba sun kace ai shafi haruna qala rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada annabi musa ya ce ubangijin mu shine wanda ba komi a'ta kulli shay'in khalqahu yabba komi halittar sama na ya halicci komai don ba haushi ba a ce an ba abu halittar sa thumma hada thumma hadahu ai li maslahatihi Allah ya shirya da komai zuwa ga maslaharsa dabba yau ake aihuwarta yau take zuwa wajen mamata ta sharo waye koya mata Allah ya bata wannan qala fa ma balul quruni alula fir'auna ce to ya labarin alqarroli da sun ka wuce su kuma yana so ya kai annabi Musa ga bango wajen tattaunawa qala ilmuha inda rabbi fi kitab yace ilimin quruni alula shi wajen Allah ina ruwanka da abin da ya wuce la yadhillu rabbi wala yansa annabi Musa ya ce ubangiji na baya abin nan baya mantuwa la yadillu rabbi ubangiji na baya kuskuri wala yansa kuma baya mantuwa to kuma inda anka ce nasullaha fa nasiyahu nasullaha munafikai sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah ya bar su ba ce Allah ya manta da su an gane ko irin waɗannan ayoyin suna na cikin alqur'ani shi ayi hattara alladhi ja'ala lakumul arda mahdan sai ya fassara abin nan ubangiji sifofinsa kenan allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan Allah ne sanya muku kasa ta zaman tomi shimfida gare ku al-kufiyuna asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mahdan an gane ko yana matsayin masdar kal farsh ana nufin al-mafrush an gane ko sauran qurra sun karanta allazi ja'ala lakum al-ardha mihadan mun gane ko yawwa Allah shi ne sun yi muku ƙasa ta zamanto wato mihad to yanka ɗauki mihad sun ka ce suna ne lima tum hadubi kenan suna ne ismun ne na shimfiɗa suna ne na shimfiɗa kalfirash ismun lima yufrash wasu malamai sun ka ce almihad jam'u mahadin ne shimfiɗoɗi domin an dibi faɗin ƙasa ko ko ƙasai jinsin ƙasai sai sun ka zamanto mi shimfiɗoɗi wata na saman wata jam'u mahadin ne kalki'ab jam'u na na ka'ab idon sawuko yawwa su wanda sun ka karanta mahdan sun ka ce lura ce ta mihad suna ana cewa mahdan ana cewa mihadin wasu malamai sun ka ce mahdan masdar ne murada bihi ismul maf'ul ay mamhudatan ita kasa abin shimfidawa ce bi taqdiril mudaf koko zatu mahdin ma'abuciya shimfida kin ma'abuciya abinda an ka shimfida mun gane ko Allah sun ya ƙasa ta zama tushen fiɗa wasa laka lakum fiha subulan Allah ya saya muku hanyoyi a cikin ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan muka fitar da nau'uka ake nuhi nan ba maza da mata ba min nabatin nau'uka na tsiro shatta daban-daban akwai ashtata akwai shatta kadiba cikin balagatul kalima fi ta'bir al-qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i ga bambanci na yadda ƙur'ani yake amfani da shatta da ashtata to sai Allah ce kulu ku ci war'au an'amakum ku yi mi ku yi kiyon dabbobinku inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin li'ulin nuha akwai ayoyi ga ma'abuta hankulla ko ba haka ba to idan muka diba wajen taujihul qira'atil ashr bil qur'an kalimata mahadan da mihadan sun ka ce kufiyuna kenan asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mahadan sauran kuma sun karanta mihadan to ita mihadan wajen taujihinta an kafa mata hujja da annazir tamkatta inda Allah ce alam naj'al al-arda mihada duk qurra sun karanta da shi su ko wanda sun karanta mahdan abin nan mihadan an kafa mata hujja da annazir kuma tamka na biyu inda Allah ya ce wato alladhi ja'ala lakumul arda firasha kuma ka dan bane yawa firashan kaga mihadan da firashan duk yana nufin abinda an kashin fida an gane ko yawa kaje da an kai taujihinta li'ulin nuha ga mabuta hankula jam'i na nuhiya domin hankali an sami suna nuhiya domin yana hana ma mutum ya aika afka cikin abin da bai dace ba yana ha sahibahu anil wuqi'i fi ma yashinuhu sannan hankali an kira shi al-aql daga al-iqalmi wato ita ce akala inji malam bahaushe abinda ake daure raƙumi da shi domin hankali yana daure dan adam ga afkawa ga abin da bai dace ba an kira shi baqiyya falawla kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin ma abuta hankulla an ka ce nan an sanya musu ma'abuta hankula don su kaɗai ne sun kai saura a wajen Allah sauran duk gayyaciya ta mugun abu mai arhon banza sannan an kira hankali al-lubbu inda ma ya tazakkaru ulul albab sun ka ce bai yi amfani da al-lubbu ba saboda kalima ce saƙila sai ya amfani da jama'a saboda ya yi sauƙi an gane koli annahu akhaf saboda lubbu shay'i khalisu tatacce saboda tatacce hankali baya barin dan adam ya afka ma halaka ba sai kuma fahimta ba to shi hankalin nan kuma akwai garizi wanda yake da shi ake halittar mutum akwai muktasab wanda yau da gobe tajriba kana gane wadansu abubuwa sai a ce yanzu kan da ya hankali to ai da ba ma hukunci kike ba shankiti yace a cikin al-islamu dinun shamil ko kamil ne muhadara da yayi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ina ganin ko rubuta ta ne aka karanta ta gaban sarkin Muhammad al-Khamis sarki na Maghrib na biyar ya kawo bayanai to ciki yace daga cikin matsalar musulmi shine sabani ko yayi yawa yace ana son kuma maganin wannan matsala ko yace to Allah ya hadi yahudawa Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum zalika bi annahum kawun la ya kilu da ba su da hankali a shi hankali na rashin hankali na musulmi yawa ya ce ana so dole sai an nemo hankali hankali ba irin wancan ba irin na fahimta al'amuran duniya a'a hankalin shari'a ba a gane shari'a ba ba a gane qur'ani ba ba a gane hadisi ba ba a tsaya ba kuma an kai aiki da su tunda ko an gane an kasa saurare kuma babu hankali wannan shine yace inda ana son magani wannan muhadara kun yi ta al-islamu dinun shamil ko kamil almuhimmu da kaji sunayen hankali da kuma dalilan da sun kasa aka sanya mishi waɗannan suna kuma yana da sunaye waɗanda ba wannan ba ana kiran shi alhijar an gane ko halfi dalika qasamul lidhi hijar ga ma'abucin hankali domin yahjur daga alhajur na yana kange mutum daga aikata abin da bai so ana kiran shi alhija da sauransu mun gane ko yawwa to Allah ya ce minha khalaqnakum an kuma bayani zuwa ga al-ard daga gare ta muka halicce ku ai khalaqna aslakum domin ba mu an kalita daga kasa ba annabi adamu kenan kuma da ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab fa inna khalaqna aslakum min turab wa fiha nu'idukum cikin ta zamu mayar da ku an gane ko wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga gare ta zamu fitar da ku wani lokaci wani latto in ji malaman zauri taratan wani latto wani lokaci ukhra na daban to nan da ya ce min ha halakanakum bai ce min ha halakanakum wa halakanakunna ba wa min ha wa fiha nu'idukum bai ce wa fiha nu'idukunna ba nu'idukum wa nu'idukunna ba kun bai ce wa min ha nukhrijukum wa nukhrijukunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas dan wannan hukunci ya shafi maza ya shafi mata to ga dukkan alamu dai lokaci yayi muna halinsa za mu dakata a nan sai darasinmu na gaba in Allah ya so ya yadda abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آمين